الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba yan uwa musulmai ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau azumin ramadan biyar ga wata muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu bayan salar juma'a wani lokaci mai tsada a cikin yin juma'a manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce akwai wani sa'a akwai wani lokaci a ranar juma'a manzon Allah ya nuna lokacin kaɗan ne amma ba za a dace ba bawan Allah ya zamanto yana addu'a yana ibada yana roƙon Allah in yi dace da wannan lokacin sai Allah ya ansa mishi kuma lokacin tana cikin yinin juma'a mafi yawan jamhurin malamai sun nuna lokacin nan bayan sallar asar akwai masu ganin cewa lokacin sallar juma'a ne yayin da liman ke hudu ba har zuwa lokacin da za a yi sallah amma magana mafi inganci da mafi yawan malamai suka tafi a kai shine bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana lokacin na wurin to sai zama kuma bayan juma'an kuma cikin watan azumin ramadan sannan bayan sallar la'asar kuma kana zaune wurin da ake karanta alkur'ani ina ganin insha Allah mun dace saboda haka cikin zaman da kake yi bayan sauraron wa'azi kuma ka yawaita wa annabi salati domin duk mutumin da ya yawaita manzon Allah salati sai Allah ya bashi abin da bai roki Allah ba saboda Allah da kansa yace inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy na'am ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima
inna allaha lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna yawa annabi salati Allah da kansa yana yawan manzon Allah salati mala'iku suna mishi sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku ma ku yi manzon Allah salati ku sallama zuwa gare shi sallama kenan babu abin da ya kai salatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi musamman ma a ranar juma'a annabi ya ce wanda ya fi kusa da ni shine wanda ya fi yawaita min salati wani sahabi ya ce ya rasulallah zan sanya salatinka ya zama shine addu'ata amma zan kasa addu'o'ina kamar ɗaya bisa uku ya zama salatin annabi zarin gai manzo Allah ya ce da ka ƙara da yafi sai ce to ya rasulallah zan mai da biyu bisa uku na addu'o'ina ya zama salatin ka nake annabi ya ce da ka ƙara da yafi sai ce to ya rasulallah zan sanya ya zama to rabi gaba ɗaya na addu'ata ya zama salatin ka annabi ya ce da ka ƙara da yafi sai ce to ya rasulullahi zan sanya salatin ka ya zama gaba ɗaya shine addu'a ta banda abinda zan roƙa a wurin Allah banda kawai rika cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai manzo Allah ya ce to kai kuma duk bukatan da kake da shi a rai ka kudurta zaka roki Allah Allah zai baka abinda ma baka tuna ba za ka roƙi Allah Allah zai biya maka wannan bukatan ya baka ba tare da ka roƙe shi ba saboda kana yawaitawa annabi salati saboda kuskure ne babba a ce ga kaɗan izala amma baka yawa annabi salati kaga ka samu kenan abinda ake faɗi an ci dama baka yawa annabi salati haka ne ba haka bane saboda haka mu muka fi wa annabi salati to yawaita kana zaune yanzu a majalisinka da kake zaune a duk inda kake kana sauraron karatu kuma kana zikirin da ya fi shine dama ka yi a hankali kuma cikin nutsuwa dama Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو ولا صالي ولا تكن من الغابرين Allah ya ce wa zukun rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka kana mai kaskantar da kai kana mai koyewa kana mai roƙon Allah madaukakin sarki saboda haka sai kenan ka yawaita wa annabi salati a inda kake zaune kuma a hankali kuma sannan kana samun fa'ida biyu kuma kana samun karuwa na tafsiri na alqur'ani mai girma Allah ya sa mun dace amin yan uwa musulmai ba mu gushe ba muna ganin falala na jihadi mun ga cikin sahabbai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine Anas bin Nadar in ba ku manta ba jiya sahabi ne da ba a yi yakin Badar tare da shi ba amma saboda son Allah da manzonsa yace in Allah ya nuna min yaki na gaba sai na nuna wa manzon Allah cewa ni jarumi ne zan yi don Allah sai ga shi yakin uhud ya zo yakin uhud yana zuwa sa'ad ibn mu'az ya gamu da shi ina zuwa yace kanshin aljanna nake ji a bayan dutsen uhud kenan yana so ne ya je a fafata da shi har sai ya yi gwagwarmayan da ya shiga aljanna ya sai da ransa yana cikin waɗanda Allah yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-tawrati wal injili wal qur'an
saboda haka yana cikin waɗanda Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya yi ciniki ya saya an kulla cinikin tsakanin bayin Allah mu'mine da Allah aka yi cinikin Allah ya sayi ran mumini ya sayi dukiyar mumini me Allah zai bashi bi anna lahumul janna Allah zai bashi aljanna shi kuma ya yadda Allah zai bashi aljanna shi yasa yayi gogormaya ya dinga fita ya dinga fita yana tafiya yana ce larihul janna wallahi kamshin aljanna ajidu nake ji ina jin kamshin aljanna ina jin kamshin aljanna saboda haka gaba ɗaya sai tashi faqatalahum hatta qutila yaje ya ringa yaki da ainihin wato kafirai har sai da aka kashe shi bayan an kashe shi shine wanda ainihin wato zaidu ya zai ɗauke shi ya ji shi yana kalmomi cewa ina ma a ce ‘yan uwana an sarawa sun san alkawarin da manzon Allah ya yi gaskiya ne a gaya musu saboda haka sai gashi nan an samu sara a jikinsa ya kai tamanin da wani abu da suka da sara ba a gane shi ba ‘yan uwarsa ta gane shi da yatsunsa shine manzon Allah ya karanta aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum ومنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر sannan وما بدلوا تبديلا minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai cikin mazaje akwai mu'minai cikin mu'minai akwai mazajen da sun gaskanta Allah sun yarda da Allah gaskiya ne kuma sun yi wa Allah alkawari sun kuma cika wannan alkawari sun yarda alkawarin da Allah ya musu gaskiya ne akwai aljanna kuma sun yarda za su ba da rayukansu sun yarda za su ba da dukiyoyinsu alkawarin da suka yi wa Allah sun cika cewa za su yi yaƙi saboda Allah faminhum man qada nahbahu cikinsu akwai wanda Allah ya karɓi ransa ya yi shahada ta wannan hanya wa minhum man yantazir cikinsu kuma akwai wanda ke jira har lokacin mutuwarsa ta yi bai ainihin wato koma zuwa ga Allah ba amma fama baddalo ta badila ba su canja addini ba sun tsaya kan yi wa Allah maɗaukakin sarki alkawari shi yasa wata rana zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an samu wani bawan Allah wannan bawa na Allah sai ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya rasulallah na fito ina mai yin hijira saboda Allah na fito hijira don Allah kuma ina so in bi ka zuwa wurin yaƙi sai manzon Allah ya ce eh ka fito kuma don Allah to abinda za a yi ka je ka zauna ka yi jira ka zamanto mai kulawa da ƙofofi da waɗansu za su iya shigo mana shi ne ake cewa ribawa har ma muna da wani gari a nan jihar adamawa da ake kiranta ribado haka ne kalma ne na rarrasi in an ce ribawa waɗanda suke toshe hanya suke toshe wani kafa domin kada ainihin wato abokin gaba ya shigo wa addinin musulunci irin waɗannan masu wannan aiki na riba suna da lada mai yawa har ma manzo Allah ce riba su yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma alayha gadi ka zama mai gadi ka toshe hanyar da za a iya kawowa wato hari wa musulmai ka zamanto ka zo ka toshe wannan kofan shi ya fi duniya da abin da ke cikin talada kaga kenan kamar masu gadi kamar 'yan agaji kamar sojoji kamar 'yan sanda da suke yin wannan aiki saboda Allah suke toshe wannan kofa don Allah to wanda duye wannan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukakin sarki zai ba shi aljanna har ma wani hadisi na manzon Allah yake cewa mawqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadr inda al-hajar al-aswad ka tsaya na awa daya kana toshe wani kofa wa musulmi da za a kawo musu hari kar a cutar da su tsayuwanka na wannan awan ya fi dare daren kuma na lailatul qadri daren lailatul qadrin kuma ya same ka kana gindin hajarul aswad na ɗakin kaba ka san ƙololuwar daraja ya ƙare a wannan ko wannan hadisi ne ingantacce wanda albani ma ya inganta shi hadisi ne cikin ibn hibban yace dare daya kai awa daya tak kana toshe kafa wa al'umman musulmi kar a kawo musu hari in an kawo kai zaka toshe kai zaka tare ya fi lailatul qadr ya same ka a ɗakin kaba a bakin hajarar aswad har yanzu wani hadisi ingantacce manzo Allah ya ce qiyamu sa'atin fi saffin lil qital fi sabilillah khairun min qiyami 60 sana ka tsaya awa ɗaya tak don Allah don kare al'ummar musulmai ya fi kai shekara 60 kana ibada sannan manzo Allah ya ce man mata muradatan fi sabilillah umina min azabil qabr duk wanda ya mutu yana mai karewa al'ummar musulmi lungun da za a kawo musu hari yana ɗan agaji ya toshe kafa yanzu muna wa'azi ɗan agaji yana waje wanda zai zo ya kawo hari sai dai ƙarfinsa ya ƙare haka ne ko ba haka ba wannan ƙofan da ya tare don kada abokin gaba ya kawo mana hari manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki zai bashi wato amintuwa in ya mutu yana wannan aiki Allah zai amintar da shi gabarin azaban kabari duk wanda ya wannan aiki sannan wa nama lahu ajruhu ila yawmil qiyamah za a rinka sanya ladansa yana ainihin wato ribanya yana girma yana karuwa har zuwa ran tashin kiyama saboda bai aikin sa aikin sa shine ya kare kofan da za a iya kawo hari wa al'ummar musulmi wani hadisin na ibn umar abdullahi ganin dan umar Allah ya dada shi da mahaifinsa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a garfi ce ala unabbiukum bi lailatin afdala min lailatul qadr shin ba zan ba ku labarin wani dare ba wanda daren ya fi daren lailatul qadr daraja da falala a wurin Allah sabon manzon Allah suna so su san wannan dare mu ma muna so mu san wani dare ne za a ce yanzu muna watan ramadan abinda muke nema mu samu daren lailatul qadri amma sai manzo Allah ya ce bari in gaya muku daren da ya fi daren lailatul qadri sai manzon Allah ya ce harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarji'a ila ahli harisun mai gadi wanda yake gadi yake toshe wa musulmi wani kofa a ƙasan da ake cikin jin tsoro an tafi wurin yaƙi sai aka saka ka ka tsaya ka toshe wannan kofa domin kar a kawo musulmi hari daren da kake wannan gadin ka tsare ran mumini ya fi daren da rasu kadari a wurin Allah kenan in ka ɗauki wannan kai kiyasi da shugabanci a samu shugaba na ƙwarai da kuka zaɓe shi ya zamanto ya tsare jininku ga baki daya kaga shi ma wani mai gadi ne da yake tsaron jinin al'umma saboda haka ya ku masu aikin agaji da kulawa don Allah Allah ya yi tanadin alkhairi mai yawa wannan hadisi ya zo a cikin sahih na targhib wa tarhib saboda haka wannan bawan Allah sai ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na fito hijira don ka ya rasulallah ka bar ni in fita in je yaƙi tare da kai sai manzo Allah ya ce tsare mana ƙofar da za a kawo hari shi ma ka yi jihadi kuma ka samu riba wannan bawan Allah sai je ya tsare aka tsaya shi kenan har aka dawo daga wurin yaƙi aka samo ganima sai manzo Allah ya raba ganima ya ce a zo a bashi da aka ɗauko aka bashi sai ce wannan kuma na me ni ai ban je wurin yakin ba ko kuke gabzawa sai ya ɗauko abin da aka bashi sai ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah ta bata gare shi sai ce ya rasulallah wannan fa sai manzon Allah ya ce ganima ce aka baka wanda aka samu kai ma ka toshe wa musulmi kafa kana zo yaƙe su sai ce ai ya rasulullahi ni na yi alkawari zan bi ka ne ba don a bani wannan ba sai dai abinda nake so kawai abinda nake so an urma ila hahuna so nake kawai a cillo kifiya ta same ni a nan in mutu ta wannan hanya in samu aljanna sai manzo Allah ya kalle shi ya ce wannan bawan Allah in abin da ya faɗi gaskiya ne to Allah maɗaukakin sarki sai ya mishi arziki na shahada sai aka shiga gauza yaƙi ana cikin gauza yaƙi sai ga wannan bawan Allah inda ya yi isharar ya nuna sai ga kifiya ta cillo ta same shi ya faɗi ya mutu aka ɗauko shi zuwa wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi da ya gan shi sai ya ce lalle wannan mai imani ne kuma da ya yi gaskiya sai manzon Allah ya cire jabbarsa rigansa ya ɗauke shi ya sa a cikin wannan riga nashi ya zamanto shi ne aka yi mishi likafari manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ce Allahumma haza abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilillah ya fito yana mai hijira don Allah saboda haka da ya zo sai ya zamanto faƙutila sai aka kashe shi shahidan yana mai ainihin wato shaida wa ana shahidun ala zalik ni mai shaida ne akan cewa wannan bawan Allah ya yi shahada saboda haka Allah ka karbi shahadarsa sai Allah madaukakin sarki ya sauko da aya wa man yuhajir fi sabilillahi summa wa man yuhajir fi sabilillahi يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله
Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana matsayin wannan muhajirin hijira ya fito don Allah ga abinda manzon Allah ya ce yayi kuma da yake gaskiya yake ya taho da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda ya yi hijira don Allah ya fito don Allah ya fito don manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا sannan ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله sannan ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله saboda haka wanda ya fito don Allah ya samu fage da dama ya samu dama ya samu opportunity Allah madaukakin sarki ya karbi hijiransa saboda ya fito don Allah saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya amince sai ya bashi irin fage da irin dama da Allah yake bawa shahidai saboda haka Allah ya mishi wannan arziki ba kowa Allah ke bawa Allah ya baka yalwa na imani ya baka wurin kuma ya amince ya yarda da kai sai wanda Allah ya yarda da shi saboda haka wannan ya fito don Allah sai kuma mutuwa ta riske shi akwai wanda yake ya fito bai kai ma zuwa wurin yakin ba kafin ma ya kai sun mai durkuhul maut sai mutuwa ta riske shi faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sana wurin Allah ballantana kuma wannan shi gaba daya ya ma fita wurin yakin an ba shi asamin abin da zai yi yayi da yaki ya zo kuma ya je aka kausa da shi sannan gaba daya al'amarinsa sai ya zamanto sanadin samun ainihin wato shahada a wurin Allah subhanahu wata'ala wani kuma har yanzu ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi ma rajulan aswad wani baki ne bakin fata atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai zo wurin manzon Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni rajulun aswad ni mutun ne baki muntinun resh kuma jikina na fidda wari kenan ina da irin warin gaba duk yadda ka zauna kusa da shi sai kana jin wani wari na fitowa sannan ƙabihul waje fuska ta kuma ga ta nan bakin irin mummuna nake la malali kuma ni ban da dukiya da zan ɗauko baya don aje wurin yaƙi فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا يا رسول الله waɗannan kafiran duk da munin nan nawa duk da warin jikin nan nawa duk da bakin fuskar nan nawa in na tashi na yaƙi waɗannan kafirai na yi ta yaƙi har aka kashe ni ina ne makoma na sai manzon Allah ya kalle shi ce fil janna makomarka cikin gidan aljanna wannan bawan Allah faqatala hatta qutila da ya tashi ya samu karfin gwiwa daga wurin manzon Allah ya ringa yaƙi don ɗaukar man Allah har sai da aka kashe shi ana kashe shi sai manzon Allah fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya zo ya tsaya a kansa fa qala sai manzon Allah ya ce bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa akthara malaka Allah madaukakin sarki ya sanya fuskar ka ta yi fari fat domin an kashe ka saboda Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya jikinka ya ringa fidda ƙamshi da kana mai warin jiki Allah ya sanya jikinka ya zamanto ya fi turaren almiski ƙamshi fuskan kan nan da kake kallo ba kyakkyawar fuska ba Allah ya nawwara ta ta zamanto tana kyalli tana haske kuma Allah ya sanya dukiyarka ya zamanto dukiya mai yawa cikin zuriyarka da ka bari wa qala li hadha aw li ghayrihi manzo Allah ya fadi akan wannan ko kuma ga waninsa sai manzo Allah ya ce laqad ra'aytu zawjatahu min al-hur al-ain nazi'atahu jubbatan lahu min as-suf min suf manzo Allah ya ce wallahi annabi ya ce sai da naga matarsa cikin matan hur al-ain ta kama shi tana zare mishi rigansa da ya saka na sufi wanda ya je yaƙi da shi ga matan nan tana zare mishi tana shiga tsakanin jikinsa da ainihin wato rigansa tana zare mishi kenan har an kashi gidan aljanna babu wani aikin da za ka yi ya zamanto ka samu aljanna mai sauki sai in ka kama irin wannan hanya ka yi don Allah kuma sannan ka yi gaskiya shi yasa manzon Allah ya karanta wannan aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai cikin mazaje akwai waɗanda sun gaskanta wa Allah alkawarin da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sun yi gaskiya shi yasa wata rana an fita zuwa wurin yaƙi yaƙi na tabuka mutane duk sun tafi masu imani amma akwai waɗanda ba su je ba kuma ba su da ainihin wato dalili na rashin fita daga cikinsu akwai kabur malik saboda haka da manzon Allah ya dawo ana ba da uzuri ana ba da uzuri na ainihin wato fita zuwa wurin wannan yaki me yasa ba a je ba kawu sai ya dawo ya ga masu faɗin ƙarya suna faɗin ƙarya shi ko sahabi ne na manzon Allah bai kamata a ce ya yi ƙarya ba da manzon Allah ya gan shi saboda manzon Allah ya gane shi sai ya zo wurin manzon Allah sai ga manzon Allah na dariya amma dariya irin na yaki sai ce kai kuma fa munafukai sun kawo uzuri sun kawo uzuri sun kawo uzuri kai fa mai hana ka fita sai ce ya rasulullahi babu wani abin da ya hana ni fita ba munafurci a raina babu wani abu kasala ne kawai irin na shedan irin na dan adam saboda haka ba zan ma ƙarya ba domin idan na yi ƙarya wata rana Allah zai tona min asiri ya bayyana cewa abinda na faɗin nan ƙarya ne yana faɗin haka sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace amma haza faqar sadaqa amma wannan yayi gaskiya abinda ya faɗa gaskiya ne qum hatta yaqdi Allah fika fita tashi ka tafi har sai Allah ya hukunci a kanka daga nan Allah madaukakin sarki ya sauko da hukuncin cewa a kaurace musu saboda sun fita da shi da 'yan uwansa guda biyu shine na uku an fita yakin tabuka sun ki zuwa ba su da uzuri aka daina musu magana gida ma in ya shiga wurin iyalansa kowa sai ya shiru in ya zo a gefe kowa ya watsi ba a magana da shi in ya sallama assalamu alaikum sai dai an sawa alaikum salam ba tare da ya ji ba sai da ya shiga cikin kunci da wahala ƙur'ani ma ya ba mu labarin irin kuncin da suka shiga alarama ko kana tunawa wa ala salasati allazina wa ala salasati allazina khulifu me ya faru da su hatta idza baqat عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه Mhm.
ثم تاب عليهم ليتوبوا Mm.
إن الله هو التواب الرحيم Allah ya ce wa ala salatati allazina qulifu sannan wa'annan mutane guda uku da suka saba wa manzon Allah wurin fita yakin Tabuka su uku nan sun yi gaskiya sun faɗi cewa ba su da uzuri ba munafurci kasala irin na shedan kawai hana su fita sai Allah ya sauko da hukuncin cewa kan ayi magana da su hatta iyalansu ba su magana da su sai da suka yi kwana ɗaya ɗaya kwana hamsin kwana hamsin an hombe su irin yadda fulani suke yi ba fulani in ya raba goro a kanka yace ba za a yi magana da kai ba shikenan in an shigo ma ba a magana da kai haka ne ko ba haka ba in ka ji fulani sun raba goro a kanka to ka shiga uku to a zamanin manzon Allah waɗannan su uku Allah ya ce wa ala salasati allazina kullifu hatta faqat إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت sai da ƙasa ta yi musu kunci duk da yalwanta وضاقت عليهم su أنفسهم kansu har- sai da rayukansu ya musu kunci shi kansa ransa kawai ya ishe shi ya shiga matarsa ba ta magana da shi ƴaƴansa ba sa magana da shi abokanansa ba sa magana da shi kowa baya magana da shi in yi sallama ba a ansawa ƙasa ta yi kunci gari ta yi zafi shi kansa ransa ma ya ishe shi وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه saboda haka a lokacin suka tabbatar da ba wurin komawa zuwa ga Allah kawai sai ga Allah ba makoma sai ga Allah kawai kabu ya ce ba abin da ya dame shi a lokacin kamar lokacin da wani sarki kafiri ya ji labarin halin da yake ciki cewa yanzu an kaurace mishi sai sarkin nan kafiri sai ya aiko ya ce mun ji labari annabi ya kaurace maka duk an kaurace maka mu ka zo a ƙasar mu za mu ba baka sarauta asylum kenan za a bashi ya zama dan gudun hijira in ya zo gudun hijiran kuma za a bashi ma ya zamanto minista ya zamanto yarima dan sakon da ya zo ya gaya mishi yace babu tashin hankalin da ya same ni kaman wannan kuncin kasan da kuncin rayuwa da kaurace min da aka yi gaba ɗaya bai dame ni ba kaman wannan renin wayo wato suna ganin cewa halin da aka jefa ni a ciki zai sa in yi ridda kenan in koma a bani duniya ya ce wannan shi ya fi min tashin hankali saboda haka ya gaya wa ɗan saƙon ka koma ka gaya wa sarkin da 'yan ƙasan ba irin ka abu ake mishi wannan ba Allah ya riga ya daskarar da imani ya tabbatar da imani imani ya samu zama a cikin zuciyarsa ya san abin da yake faruwa jarabawa ne daga wurin Allah saboda haka a cikin irin wannan hali kwana hamsin ba a magana da su ba makawa ba wurin komawa sai ga Allah ana cikin haka ثم تاب عليهم ليتوبوا shikenan ana zaune sai ga aya ya sauka Allah ya karɓi tubansu shi yasa wanda ya zo ya yi bishara ga Ka'abu wanda ya zo mishi albishir na farko cewa albishirinka ayan Qur'ani ya sauka Allah ya gafarta maka rigan da ke wuyarsa ya tube ya ce ya bashi wannan ya nuna mana cewa in an maka albishir albishirinka goro da Hausawa ke cewa ya tabbata a sunna نعم
domin shi goron da ya bayar sai ya ɗauko gaba ɗaya miƙa rigan da ke jikinsa sannan ya taso zuwa wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zuwa manzon Allah ya ce abshir abshir abshir albishirinka albishirinka sai ya gane cewa yau tubansu ya zo daga wurin Allah madaukakin sarki sai ya ce ya rasulullah cikan tubana gaba ɗaya inna min taubati an aqlu'a min mali sadaqa ya ce dukiya na gaba ɗaya da na mallaka gaba ke ɗaya rasulallah na cire shi daga mallaka na na ba da shi fi sabi da sai manzo Allah ya ce a a, rike shashin dukiyarka ka yi amfani da shi ka taimakawa addini kar ka damu sai ce to ya rasulallah tun da ka ce in rike zan rike sashin dukiya na amma kuma wa inna min taubati alla uhaddisu illa sidqa ma baqitu daga yau na yi alkawari har ran da zan koma wa Allah ba zan sake yin ƙarya ba domin yanzu ba abin da ya fidda ni ya sa na tsira sai gaskiya na kuma ya na yi alkawari tsakanina da Allah daga yau ba zan ƙara yin ƙarya ba kuma har ya koma ga Allah bai sake yin ƙarya ba shi ne manzo Allah ya ce yana cikin wanda Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر sannan وما بدلوا تبديلا Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi cikin mazaje akwai waɗanda sun yi wa Allah alkawari sun ɗauki alkawarin kuma sun cika sun ce za su yi kuma sun cika ya ce ba zai sake yin ƙarya ba kuma bai ƙara yi ba har ya koma zuwa ga Allah to ya ku bayan Allah kun ga wannan shahada ne da Allah maɗaukakin sarki yake so sannan to akwai wanda kuma zai samu shahadan bai je filin fage ba ta yaya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce man sa'alallaha shahada duk wanda ya tambayi Allah cewa Allah ka sa in yi shahada man sa'ala Allah shahadata bi sidiqin ya nemi shahadan da gaskiya ballagahu Allah Allah madaukakin sarki zai kai shi manazila shuhada wa in mata ala firashi sai Allah ya bashi matsayin shahidai koda ya mutu akan gadonsa domin ya nemi Allah ya sa ya yi shahadan kuma da gaskiya yi kenan niyyarsa kawai Allah zai sa ya zamanto ya samu ainihin wato ladan da shahidai suke samu kun ga wanda ya shahada Allah ya ce manzon Allah ya ce hatta tambayoyin kabari babu shi a wurinsa kuma sai Allah ya ba shi ceton mutum saba'in cikin al'ummarsa kuma sai an nuna mishi gidansa cikin gidan aljanna wayannan darajan wanda ya shahada Allah zai ba shi kai ma in ka roki Allah shahada Allah ka sa in yi shahada ka faɗi haka da gaskiya to sai Allah ya kai ka wannan matsayi saboda ko wani hadisi har yanzu na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da ke nuna muhimmancin niyya niyyan nan naka kullum ka gyara shi domin babu inda Allah yake kallo a jikin dan adam kaman zuciya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah na duban zukatan ku ne shi yasa annabi ya ce innamal a'malu binniyat to manzo Allah ya ce innamad dunya li arba'ati nafarin duniyan nan gaba daya na wasu mutane ne guda hudu duniya kanta fassararta akan niyya ne na mutane hudu bari ka duba ka kana ciki koya kake kai innama duniya li arba'ati nafarin duniyan nan gaba daya ta mutane hudu ne wurin niyya abdun razaqahu Allahu malan wa ilma na farko bawan Allah da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya kuma ya bashi me ya bashi ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu yana jin tsoron Allah cikin dukiyar da Allah ya bashi da ilimin da Allah ya bashi wa yasilu bihi rahimahu kuma yana sadar da zumunci zumuncinsa duk inda Allah yake sadar da zumunci yana yi wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san Allah na da haƙƙi cikin dukiyarsa da ilimin da Allah ya bashi fa hadha bi afdalil manazil wannan a cikin mutane hudun babu wanda ya kai shi daraja gashi da ilimi gashi da dukiya gashi da bawa Allah haƙƙi gashi da bawa dangi haƙƙi na biyu wa abdun razaqahu Allah razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyya shi ko na biyu Allah ya bashi ilimi amma bashi da dukiya amma duk abin da zai yi yana da kyakkyawan niyya ya ƙulu yana cewa lau anna limalan da dai ina da dukiya irin na wane mai ilimin nan kuma da dukiya yana cewa da ina da dukiya irin nashi la'amiltu bi amali fulanin ni ma da nayi aiki irin na wane domin shi ga ilimi ga dukiyan kuma yana sadaka ya gina addini ya sada zumunci ya yi kaza sai manzo Allah ya ce kun ga dai ba shi da dukiyan ko yana sha'awa ne Allah ya ba shi dukiyan ya yi aiki irin nawa ne sai manzo Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa saboda wannan niyya kawai nashi Allah zai bashi lada kwatankwacin wannan mai dukiyar mai ilimin tare da shi sun yi daidai wurin niyya Allah zai ba su lada na uku wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman sai kuma wanda Allah ya bashi dukiya amma kuma bashi da ilimi fa huwa yaqbidu fi malihi bighairi ilm shi dukiyan yana yadda ya ga dama baya tambaya ci ai kudi na ne innama utituhu ala ilmi ala innama utituhu ala ilmin indi kullun yana cikin alfahari in an zo an tambaye shi ce kudi na ne shi kawai in ya ga ana biyan sa ma ana kiran ya ce kudi na ne kudi na ne ya ga komai ake mishi saboda kudi saboda haka Allah ya bashi dukiya walam yarzuqhu ilman amma bashi da ilimi don haka dukiyan sai ya yi yadda ya ga dama ya kashe ta yadda ke so ba zakka ba ruwan shi da hakkin dangi ya zagi wanda ya ga dama in an zo gidansa ya yi a shariya in kun nemi dukiya ya gaya muku bakar magana ko saboda haka fa huwa yaqdu fi malihi bi ghairi ilm la yattaqi fihi rabbahu kuma baya tsoron Allah wala yaslu fihi rahimahu kuma baya sadar da zumunci wala ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma bai san ma cewa Allah na da haƙƙi a cikin dukiyarsa ba fa haza bi aqbasil manazil wannan yafi kowa samun mummunan masauki kaga na farko mai ilimi mai dukiya yana da mafi darajar masauki wannan kuma gashi da dukiya ba ilimi yana abin da ya ga dama yana da mummunan masauki sai na hudu wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma shi kuma wani bawa ne Allah bai bashi dukiya ba kuma bashi da ilimi ba kuɗi ba naira amma akwai mummunar bakar aniya saboda haka shi bashi da dukiya kuma bashi da ilimi fa huwa yaqulu sai yana cewa law anna li malan ka da dai ina da dukiya irin nawa ne la'amiltu fihi bi amali fulan da na yi irin abin da wannan shaki mai dukiya yake yi ya kashe kudin sa yadda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama ya yi zinace zinacen sa ya sha giya shi ma yace da ya samu dukiyan da ya yi zina da ya sha giya ka gani ya sako bai da dukiyan bai da kuma ilimin ya rasa gaba daya amma akwai bakar niyya sai manzo Allah ya ce fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa'un saboda wannan niyya tashi da shi da wannan mummunan mai dukiyan da shi wanda bai da dukiyan bai da kuɗi Allah zai sa su gaba ɗaya laifin su duk iri ɗaya an rubuta mishi laifi a cewa shi ma mai laifi ne saboda mai saboda niyyarsa a sai kenan ya kamata ya zamanto niyyarka ta zamanto mai kyau ka gyara niyyarka in ka gyara niyyarka sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka albarka shi ya sa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna mana wani bawan Allah ya zo wurin manzon Allah ya ce ya rasulallah ayyul amali afdal wani aiki da ya fi lada fa qala imanun billahi wa rasuli manzon Allah ya ce imani da Allah da manzonsa kila summa maza sai me kuma qala al jihadu fi sabilillah sai manzon Allah ya ce sai jihadi don Allah kila thumma maza bayan nan sai mai kala sai manzo Allah ya ce hajjun mabrur hajji da aka yi mabrur kamar yadda manzon Allah ya karanta kamar yadda Allah yake so kenan duk wanda yayi wannan Allah madaukakin sarki zai bashi mafi kyakkyawan sakamako ƴan uwa musulmai aiki don Allah da niyya mai kyau shine zai taimake ka don haka shahidai in kana son kai shahada ka roƙi shahada a wurin Allah amma da gaskiya to har yanzu shahidan nan suna nan daban-daban a shuhada kamsatu shahidan nan su biyar ne manzon Allah ya ce al-maqtul wal maqtul wal gharib wa sahibul hadmi wa shahidu fi sabilillah na farko mutumin da yake almatsun shine wanda aka yi ciwon annoba sai annoban ya yi sanadiyyar mutuwarsa idan wani annoba ya faɗo a gari shi yasa annabi ya ce kai da kake garin karka fita wanda bai nan kuma kar ya shigo wanda aka yi ciwon kwalara misali wannan masifa na kwalara sai ya zama sanadiyyar mutuwarsa shi ma manzo Allah ya ce Allah zai rubuta shi cikin wanda ya yi shahada karka gudu yayin da wata bala'i ya sauko garinku kai ta addu'a in baka garin sai ka ji kuma bala'i ya sauko to karka shigo sannan wanda ciwon ciki ya murde shi ya yi ta shan magani ciwon ciki har sanadiyar ciwon cikin nan sai ya mutu manzo Allah ya ce shi ma ya shahada wal ghariqu wanda ya shiga ruwa a kogi sai jirgi ya nitse da shi sai ya zama sanadiyar mutuwarsa ta ruwa shi ma ya shahada wa sahibul hadmi mutumin da yake cikin ɗaki gini sai ya ruso a kansa sai ya zama to ya mutu shi ma ya yi shahada wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya shahada a wurin yaƙi saboda Allah shine mafi daraja a cikin su irin shahada nan da Sheikh Jafar Mahmud Adam yayi yana karatun Alƙur'ani ranar Juma'a annabi yace wanda yake ya mutu ranar Juma'a mutuwa ma ranar Juma'a na da falalarsa wanda duk ya mutu ran juma'a annabi ya ce ba za a mishi tambayan kabari ba to sai zaman to shi ya mutu ranar juma'a kuma yana sallan asubahi kuma yana karanta alqur'ani kuma ranar juma'a kuma yana karanta suratul ma'arij surar da ke magana akan ainihin wato mala'iku suna haurawa zuwa wurin Allah a sai mala'ikun za su ɗauki ransa ne su haura zuwa wurin Allah wayanda suka ce bayan mutuwarsa da suka kalli fuskarsa wallahi murmushi yake saboda haka sai kenan shahada don Allah babu abin da ya kai shi don haka sai kenan duk mutumin da yake ya roki Allah ya bashi shahada kai aiki don Allah sai Allah madaukakin sarki ya dauka ainihin wato darajarsa fiye da ainihin wato yadda yake tsammani to ya ku bayan Allah kun gane cewa shahada da yin jihadi saboda Allah shine wani abu da ya kamata mu yi mu yi aiki don Allah to hal adullukum ala tijaratin tunjikum min يا azabin alim أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ya ku masu imani shin ba za mu nuna muku wani kasuwanci ban ji Allah wanda zai tsere da ku gabarin azaba mai radadi tu'minuna billahi wa rasulihi تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
نعم.
ذلكم خير لكم إن كنتم ku تعلمون tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa in kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah sannan ku kai jihadi don Allah da dukiyanku da kawunanku zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku amma in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sani sai Allah ya ce mai gaba يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
sannan ya gafir lakum min dhunubikum in kun yi haka Allah madaukakin sarki zai gafarta muku daga zunubanku saboda kun yi imani da Allah kun yi jihadi da rayukanku da dukiyanku kun dauka kun bar don Allah menene sakamakon abin sakamakon sa shine Allah madaukakin sarki ya ba ku gidan aljanna a sai kenan in kai don Allah kai amanna billahi ai wato kai imani da Allah madaukakin sarki kai yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ma'anan ayan shine wato umurni ne aminu billahi wajahidu fi sabilihi ku yi imani da Allah ku yi jihadi saboda Allah fa iza fa'altum zalika in kun aikata haka don Allah yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku ay yasturha alaikum sai Allah ya suturta muku zunubanku ba wanda zai gani wa yamhuha kuma Allah ya share ta bi fadlihi da ainihin wato falalansa daga gare shi sannan wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai Allah madaukakin sarki ya shigar da ku aljannatai wanda yake koramu suna gudana a ƙarƙashinsa ai wa masakina tsayyibatan fi jannati adin ومساكن طيبة في جنات عدن Allah madaukakin sarki zai shigar da ku aljannatai masu yawa wanda yake koramu na gudana ƙarƙashin ainihin wato wannan aljannatan sannan ذلك الفوز العظيم wa masakin tsayyibatan kuna da wurin zama da dadda mai daɗi wurin jin daɗi fi jannati adinin a cikin gidan aljanna na zama har abada kenan akwai gidajen sama masaukai naku masu ɗaukaka masu ainihin wato bene ne wannan akan wannan wannan akan wannan ba mai samun wannan sai wanda ya jihadi don Allah an ce tsakanin daraja ta ɗaya zuwa ta ɗaya kamar tsakanin sama zuwa ƙasa shine darajar ainihin wato shi- wanda ya shahada saboda Allah saboda haka sai kenan mai yin wannan Allah madaukakin sarki zai bashi gidan aljanna zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce me وأخرى تحبونها
menene نصر من الله وفتح قريب saboda haka har yanzu wato aljannan nan hadisin Anas dan gidan manzon Allah yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man sa'ala Allah aljannata thalatha marratin duk wanda ya roki Allah aljanna sau uku yace Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna qalat aljannatu aljannan da kanta sai ta yi magana نعم.
me zaka ce ta ce Allahumma adkilhu aljanna الله أكبر ya Allah ina roƙonka wannan bawa na wannan bawa naka da ya roƙe ka aljanna ni aljanna ina cewa ya Allah ka shigar da shi aljanna aljanna ce ke nema maka sau- saboda ka roƙe Allah ya baka ita so uku duk wanda yace Allahumma inni as'aluka aljanna wama qarraba ilaiha min qawlin aw amalin اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل قالت الجنة الجنة ترتي اللهم أدخله الجنة الله كشكر شيء الجنة saboda haka a sai fiyayyen abin da za ka roƙa mai kima da daraja a wurin Allah shine mai aljanna amma ka tashi ka ce ya Allah naira ya Allah naira mu dai duniyar nan suwa ne kawai muka rako wai wani ma yana dawafi a a makka an ji shi sai ce ya Allah ka san zaman Kano sai da naira amma kana ku ya hakuri eh wai wai zaman Kano sai da naira don haka naira yake so shi kuma ba kula da ya ce wai Allah wai jomira wa hande kan dami dama ya Allah yau gani ga ka a ɗakin gaba kenan hokkantan wai Allah ka bani kawai ka zauna lafiya wai abin hannu yake so abin hannu kuma ba karfe ba shi ma abin hannu yake so kudi kenan ko نعم
wata mata kuma tana dawafi tana ya Allah ka hore min shi ya zamanto kamar ruwan sanyi in shanye shi wa kenan mai gidanta ita kuma abin da ya dame ta kenan amma Allah ya yaba mana cikin Qur'ani ya ce akwai wasu bayin Allah su ki addu'a Allah rahma su wane ne ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق to ci gaba wanda suka iya ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة sannan وقنا عذاب النار Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a shi duniya kawai yake roko saboda bai da rabo a lahira don haka bai yadda ma da lahiran ba don haka duniya kawai yake roko na san wani mutum sunan takiyarsa Allah baka duniya in ka gamu da shi ka ce Allah baka duniya sai ce shi muke nema shi ba lahira yake nema Allah baka duniya akwai wanda shi kullum in dai zaka bashi za a zauna lafiya in baka bashi ba gaba iya rai wani in ana bashi dukiya shikenan shi wannan kuma sunan shi bawan bawan duniya ta isa abdul dinar abdul khamis abdul dirham annabi ya ce Allah ya tsine wa bawan duniya bawan naira bawan riga shi kawai in an yi yayi sabon kaya ya fito dukiyar da ya samu ya sai sabon kaya bukatarsa kawai ya samu dukiya manzo Allah ce ta isa abdul dinar akwai wanda in za a bar shi sai ya ce wa duniya iyaki na abudu wa iyaki na sare ke kaɗai muke neman taimako wallahi ke kaɗai muke neman taimako ke kaɗai muke bautawa zai iya ce mata iyaki na abudu wa iyaki na sare saboda haka Allah ya ce to cikin mutane akwai wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kana akwai mai cewa ya Allah ka ba mu anan duniya mai kyau a lahira dai kai ka san da zaka yi da mu Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min kala ba shi da rabo a lahira to amma mumini mai imani sai Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar mumini sune masu cewa wa minan nasi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ya Allah ka bamu annan duniya ne kyau wa fil akhirati kuma lahira karka manta da mu ya Allah ka bamu nan ma mai kyau mai kyau a duniya mai kyau a lahira kuma waƙina azabar nar ya Allah ka tsare mu gaba da shiga wuta wannan shi ya iya addu'a akwai wanda ba su iya addu'an ba ma har yanzu shi muminin ne musulmi ne mai imani amma bai iya addu'an ba saboda bai karanci ka'idan yadda addu'an yake ba in ya tashi ce rabbana atina in ka ce rabbana atina fid duniya ya Allah ka ba mu a duniya har ma an baka in kana so a baka mai zaka ce rabbana atina isra ake wa abin ko ya ubangiji mu atina ka ba mu ba ataina bane rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka ba mu hasana anan duniya ba hasana mata ba fa a hasana abu mai kyau wa fil akhirati ma hasana ya lahira in ka ba mu hasana ma yar aljanna babu laifi saboda haka sai kenan ka yi addu'a ka roƙi mai kyau a nan duniya ka roƙa a lahira to shi ne manzo Allah ya ce duk wanda ya roƙi Allah so uku aljanna aljanna sai ta ce qalatil jannatu allahumma adkirhu aljanna sai ta ce so uku ya Allah ka bashi aljanna Allah ka bashi aljanna wa man wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatin naru allahumma ajirhu minan nar wanda ko ya roƙi Allah ya tsare shi ga barin shiga wuta sau uku ya ce Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar ya Allah ka tsare ni ga barin shiga wuta Allah ka tsare ni ga barin shiga wuta Allah ka tsare ni ga barin shiga wuta sai wutan ta ce qalatin nar ita ma wutan sai ta yi ainihin wato addu'a ta ce me Allahumma ajirhu minan nar ya Allah ka tsayar da shi ka tsare shi gaba da shiga wuta aljanna ta nema maka shiga aljanna wuta ta nema maka tsari ina zaka je kenan sai aljanna to in zaka roki aljanna shine babba ka roki Allah ka yi mishi kirari ba wanda yake so a mishi kirari kamar Allah malamai suka ce akwai wasu ayoyi cikin alkur'ani suna cikin ainihin wato ayoyi da in ka roƙi Allah da su kamar yankan wuka kana roƙon Allah ka roƙi Allah da sunayensa wanda ake roƙonsa kuma yake ansawa ismullahi al'azam malamai suka ce in ka dage kana roƙon Allah Allah zai ansa maka daga ciki ismullahi al'azam akwai asul kursi wanda duk ƙur'ani ba a yadda ya kai shi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة الله ولا لا نوم إله إلا هو مهم.
الحي القيوم أها.
لا تأخذه سنة ولا نوم نعم له ما في السماوات وما في الأرض سنة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا هيك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
سنة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نعم وسع كرسيه السماوات والأرض مهم.
ولا يؤوده حفظهما
نعم.
وهو العلي العظيم
wannan ayatul kursi manzo Allah yace in kana karantawa kowane sallah an idar kowane sallah ka karanta ba abinda zai hana ka shiga aljanna sai in ka mutu duk wanda ke karanta ayatul kursi bayan kowane sallah manzo Allah ya ba shi garantin shiga aljanna in ka ga baka shiga aljanna ba baka mutu bane shi ko dan adam baya son mutuwa kuma yana son aljanna Allah ka ba mu aljanna to amma sai an mutu amma kuma da manzo Allah ya ce karko da mutuwa domin mafi alkhairin ku shine wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma aikin sa ya tsawaye kyau Allah ka tsawaita rayuwar mu kan yi maka da'a ayatul kursi duk qur'ani babu ayan da ya kai shi ayan ne da in ba ku manta ba bara mun karanta manzo Allah ya ba Abu Huraira gadin zakatul fitr yace kai gadin wannan zakan yana cikin gadi wani tsoho ya lallabo zai yi sata sai kama shi da ya kama shi sai ce sai na kai ka wurin manzon Allah ya ce a'a kai wallahi larura ne na iyali sai ya bar shi washe gari yana zuwa fada manzon Allah annabi ya ce yaya bakonka na jiya ya ce har ya rasulullah ya ce ba zai kara zuwa ba annabi ya ce ƙarya yake zai dawo washe garin ko sai gashi ya dawo ya zo zai sungumi buhu cikin zakatul fitr sai aka kama shi abu hurairu kama shi ya ce yau sai na kai kaurin annabi ya ce ka yi haƙuri ban ƙara dawa ba za ka dawo bai ce ba za ka zai dawo wace gari yana zuwa manzo Allah ya ce ya yi baƙonka na jiya ya kai abu huraira ce ya rasu lallai ya rantsa da zai dawo ba annabi ya ce ƙarya yake zai dawo abu huraira sai ya dage ya san annabi ya faɗi zai dawo ko zai dawo rana na uku yana dawa sai ya ce al yau la arfa annaka ila rasulillah yau sai na kai kaurin manzo Allah sai ce kyale ni bari in koya maka ayan da ya fi kowane aya cikin alkur'ani in kana karantawa shedan ma ba zai zo kusa da kai ba sai ya ce wace aya ce ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da ya koya mishi wannan sai ya sake shi da ya dawo manzo Allah annabi ya ce yaya bakonka sai ce ya rasulullahi ya ce min bari ya koya min ayan da ta fi kowanne girma a qur'ani kuma ina karantawa shedan ba zai zo ba sai ya ce wace aya ce sai ce wa manzon Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai annabi ya ce gaskiya ya gaya maka amma makareci ne abin da ya koya ma gaskiya ne amma shi makareci ne abu huraira ka san wa kuke ta wannan kaiwa da kawowa da shi kwana uku ya ce ban san shi ba ya rasulallah annabi ya ce shaidan ne ya zo maka a suran ɗan adam to wannan ayatul kursi in kana karantawa shine aljanna wala shakka in ka karanta aljanna wala shakka sallan magariba ka karanta uku sallan asuba ka karanta uku sallan azahar kafa ɗaya sallan la'asar kafa ɗaya haka manzon Allah ya koyar sallan lisha kafa ɗaya amma magariba uku asubahi uku in kana yi za ka samu kariya to yana cikin asma'ullah wa'annan sunaye na Allah maɗaukakin sarki waɗanda yake ismullahi al'azam bayan nan sai ayan nan na suratu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul alif qayyum lam mim na'am Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum to tsaya nan wannan aya shi ma in ka karanta alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shi ma ka samu ismullahi al-azam in ka hada shi da ayatul kursi sai ka shiga sotu ɗaha wa anatil wujuhu وعنت الوجوه للحي القيوم sai ka karanta wannan na sotu ɗaha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum in ka karanta wannan ayoyi guda uku sune ismullahi al'azam da ke cikin alqur'ani wasu malamai suka ce ka hada da aya na karshe na suratul baqara wanda ayoyi ne guda biyu da Allah ya tashi turowa za a sako da su sai Allah ya ce wa mala'ika jibril ce kaurin manzon Allah ka gaya mishi wani sako na zuwa duk ayoyin qur'ani kai kake zuwa da shi amma yau wasu mala'iku ne tunda aka yi duniya ba su taba takawa ba yau za su zo da rakiyan waɗannan ayoyi su kawo manzon Allah ba wanda zai roki Allah bukata da waɗannan aya sai Allah ya biya mishi bukata sai aka hada wannan ayoyin da kuma suratul fatiha sai wa'annan mala'iku suka sauko manzon Allah na tare da sai mala'ika Jibrilu yana zaune yana wurin manzon Allah sai aka ji wani ƙara a sama sai mala'ika Jibrilu ya ce wani kofa ne tun da aka yi duniya kofa ba ta taɓa buɗewa ba sai yau wasu mala'iku ne suke zuwa ni kuma na iso escort na zamanto advance party don in zo kafin su zo mala'ikun nan suna zuwa da mai suka zo wa manzon Allah amanar rasulu bima unzila ilayhi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون sannan كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله sannan لا نفرق بين أحد من رسله sannan وقالوا سمعنا وأدعنا eh غفرانك ربنا وإليك المصير ci gaba لا يكلف الله نفسا إلا وسعها eh لها ما كسبت na'am وعليها ما اكتسبت sannan ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خدعنا na'am ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
eh ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به mhm واعف عنا أها.
واغفر لنا وارحمنا صبر.
أنت مولانا
na'am فانصرنا على القوم الكافرين wannan ayoyi sannan kuma sai kada kuma da alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين sai me الرحمن الرحيم sannan ملك يوم الدين na'am إياك نعبد وإياك نستعين na'am اهدنا الصراط المستقيم sannan صراط الذين أنعمت عليهم sannan غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin kowa ma ya ce amin ko to in ka samu amanar rasulu ka samu fatiya ka samu ayatul kursi da wayannan ka roƙa ka gani kar ka ce bari in jarraba tabbas zaka samu biyan bukata amma ka nisanci haramu ka nisanci ƙarya ka nisanci sabawa Allah kuma samu lokutan nan zababbu cikin dare lokacin da Allah ke saukowa da kansa don ya karɓi biyan bukata sannan tsakanin kiran sallah tsakanin kiran sallah da ikama lokaci ne na biyan bukata sannan ana ruwan sama lokacin da ruwan sama ke saukowa karanta suka yi addu'a lokaci ne na karɓar addu'a kai in ka ji kaza zakara ya yi cara mala'ika rahama ya zo ya wuce shi ma yi addu'a Allah zai ansa maka kai in ka ji kukan jaki ne tsari ya ga shedan Allah ya tsarka gaba da wuta duk wayannan sai ka san da su sai ka san sirrin sai ka zo wurin maluma amma sai ka kawo kafin alkalami ko amma malaman sunna su sai su bayyana suna son kowa ya samu don ya samu biyan bukata don Allah da za a karanta mana wannan an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba don Allah za a je wurin boka ba za a je wurin boka ba to wa ukra tuhibbunaha nasrun min Allah من الله وفتح قريب sai Allah ya ce me وبشر المؤمنين karatun gobe in Allah ya da zamu ga wannan Allah shi taimake mu ya sanya albarka Allah ya rufe mana da addu'a Allah ya sanya mana albarka Allah shi mana jagora ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم يا سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين